أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan maryace na 25 ga watan Ramadan hijira ta fiyayyen talikai daga Makka zuwa Madina 1445 muna wannan masallaci na Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda ajiya mun fara karatun suratul mudaffifin kuma mun ga abubuwan da Allah ya tattali ga masu tauye ma'auni da abin da aka yi musu tanadi na azaba cewa inna kitabal fujjar lafi sijil to mun faɗi wannan kuma mun fassara abin da ke sijil kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana inda za mu tashi shine maganar mutanen kwarai waɗanda ke yin awo bisa kamar wadda Allah ya ce Allah ambace da sunan abrar gashi nan inna kitabal abrar lafi illin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون
to Allah subhanahu wataala bayan ya bayani game da hujjar masu tauye ma'auni waɗanda suke idan za su yi awo ga kanunsu su cika in za su auna mutane su rage domin ga sakamakonsu Allah ce kalla a'aha wannan tsoratarsuwa ne ga abin suke aikatawa na tauye ma'auni Allah ce ina kitabal afrar amma littafin mutanen kwarai masu yin awo kamar da Allah ya ce a yi illafi illiyin suna cikin illiyin za a rubuta sunansu tare da sauran salihai al'abrar su ne masu yin ɗa'a ga kowane irin al'amari duk abin da Allah ya ce su yi to suna yi na an ambace masu awo da abrar na kwarai domin sun yi wa Allah da'a sun wa manzo Allah da'a sun bar tauye ma'auni kace wanda Allah ya musu wa lil mudaffifin to sun ji tsoro kuma sun bari to wanda ke yin haka nan Allah ce za mu rubuta sunansa a cikin illiyin wato sabanin kenan su kuma fujjar masu tauye ma'auni waɗanda an ka rubuta sunansu a cikin sijin Allah ya ce wa ma'adara kama illiyun, me ya sanar da kai abin da ake kira illiyun, waton wannan don a ƙara ƙarfafa sha'aninsa a girmamar da wannan littafin. Allah ce, ka san abin da ashi, ka san illiyun da ɗinnan komi ne ne, to sai Allah fasara muna shi ce kitabun, wani littafi ne marƙumin wanda an rubuce, wato inda ake rubuta sunayen mutanen kirki. Asalin raƙam kamar awa abu abin nan alama. ko kuma a yi nambobi ko wani mutum da nan na ƙwarai an rubuta sunansa a ciki shi wannan littafi Allah ya ce ya ambaci shi da marqum wannan tafsiri ne ilahi Allah ya bayyana mana ko menene shi don haka ba mu bukatar wata fasara ta wani da boye ce illiyun na kaza ko menene to asalin sa dai shi illiyun littafi ne inda ake rubuta mutanen ƙwarai kuma Allah ya ce yashhaduhul muqarrabun al muqarrabuna mala'iku na kusa waɗanda ake kusantarsuwa wato mala'ikun ƙwarai waɗanda mala'iku abin nan makusanta ga Ubangiji suna halartarsa su ne al-muqarrabun wato ma'ana suna halartarsa sukan ɗauki sunan mutum su zo a can inda wannan littafin yake su rubuta akwai rawayoyin da ke nuna cewa wannan littafi yana a can cikin sama ta bakwai kuma dama ga kafar al'arshin Ubangiji a nan wannan littafin yake, don haka sai a je a sunan mutum wanda yake ɗan aljanna ga kowane irin aiki in yana cikin afrar, in ma'auni ne in ba ma'auni ba, in mai awo in ba mai awo ba, in ya abin kwarai, to za a kai sunansa can a rubuta. Kun ga ma'auna su ma ga su an ambaci cewa za a kai sunansu can, amma in sun zan afrar sai a rubuta sunansu. domin a ba su kamako wanda yake na kwarai to wani sakamako za a ba su gashi na Allah zai ambata innal abrara lafi na'im إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تحرق في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون to Allah subhanahu wata'ala yace za a rubuta sunan mutanen kwarai a cikin illiyun sannan kuma mala'iku suna halartar rubuta sunansa to sai ubangiji ya ambaci sakamakon su waɗannan illiyin daga cikin ma'auna da sauransu Allah ce innal abrara haƙiƙa mutanen ƙwarai salihai masu da'a lafi na'imin suna cikin aljanna mu diba mu gani awo hawan ga idan kai wa da Allah ya ce gashi ya ce kana cikin aljanna ka auna ma'auni wa da Allah ya ce a auna shi don wani ya samu sauki an ce ma kana cikin aljanna wanda ya tauye ma'aunin shi kuma an ce yana cikin sijjil to haka ashe au ba karamar ibada ba ce wadda bai kamata a barta ga hannun mutane ba matukar hukuma ba ta kula da kasuwanci to zai zan fa tsarin rayuwar mutane zai zan yamuce shi yasa a daular musulunci kaga akwai a sarkin kasuwa lumu kenan ko lumu ba wai kawai a masharbenu ba daga baya tura suka zo suka hana muloma aikinsa sai aka samu masu amsar rabenu don shi bature tunani ne kawai ya samu income na rabenu ba wai a abin kwarai ba don haka in kana sai da giya in naman alade in naman jaki in naman wa oho ka dai biya tax gane wannan shine bature ya mai samu amma lumu aikinsa ya bincike ma'auna ya bincike masu sai da nama da duk 'yan kasuwa duk inda ya ga ɓanna ya gyara in ya iske ma'auni yana awo ba daidai ba shi hana ko da ya kai kuma za a kama ma'aunin na a mai hukunci ya wajibi na a kama a je wurin mai nama a gani ya kada nama ruwan ya kumbura ko ya duk da sunan adiba lafiyar dabba ka a yanki duk aikin lumu ne in gane to wannan shari'a ba ta bar shi ga hannun ɗaiɗaikun mutane ba amma radda aka bar kasuwanci ga hannun kowa ya yi wanda yake so to shikenan wani zam zai lalace tsari zai lalace zai zama abu bai da bai da tabbas ka zo ka so abu yanzu minti goma ka zo ka isa ya karu ya ninka abinda haka sai naira dubu uku a ce ya kai dubu goma sha wani abu saboda ba tsari an bar abubuwa ga hannayen mutane to in sun kai ai abin nan awo da Allah ya ce to suna cikin aljanna za su zamna cikin aljanna su huta lafiya lau Allah ce alal ara'iki yanzurun suna a bisa gadaje masu aka bisa suna kallon mutane suna kallon sauran abin nan jama'a wato duk wanda ya awo da Allah ya ce ayi to ga sakamakon sa a bashi aljanna alal ara'iki yanzurun mun gane don haka nan awo babbar ibada ce kada ku yi wasa da ita kuma ku ji tsoron Allah a wurin yanta Allah ce ta'arifuhi wujuhihim kana gani kai mai dibin waɗannan mutane kana ganin nazaratun na'im wato haske na ni'ima ga huskokinsu duk wanda ya shiga aljanna to za ka ga husken abin nan ni'imar da'a ga huskarsa shi ne abin nan nazaratun na'im za ka ga haske na ni'ima ga huskokinsu za su bisa gadaje suna kallon junansu kuma huskarsu ta yi haske Allah ce yusqauna ana shayar da su min rahiqin wata irin giya khalisatan min ad-danas giya ko wani abin sha wato ana shayar da su giya wata ke makhatu min wadda akuble kwance hankali gare ka da azubo a bulbulo a kawo ma ko ba haka ba yawa wato makhatu min wanda ita wannan giyar wadda akuble ba mai bude ta sai su da za su sha ngane akwai wata aya inda Allah ke cewa وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار da ƙoramu min hamrin na giya to kada ka ce "Ah, nan an ce koramun giya nan an ce za a kama kwalbar giya makatu ya wannan zai abin na ɗauko a'a ita waccan korama ta giya giya ce game gari kowa na ɗiba shi sha amma wa garamin abin nan ce makatum sufficient ce mun gane Allah ya tattalin ta ga ma'auna masu awo da Allah ya ce ko kuma duk wanda ya da'a ya shiga cikin abrar to za a bashi wannan giyar bayan ya sha waccan sai a kama ga sufficient ina ganin ko ga abin nan ‘yan kaddebe mutanen duniya manya ga wannan zamani za a ga yanzu a wani buki za a kawo ta kwalba ko? wadda su manyan ka ka buɗewa da kansu daɗa ko giya ce ko me ne ban sani ba eh wayan giya ce kenan ko to me yayi to eh shafen ah to ai shafen giya ne ko ba giya bace Sa'ihu misk, wato ƙarshensa shi abin shan, ko khitamuhu ko kuma hizan abin nan, mabuɗin nata, misk, ƙamshin almiski yake, ko kuma in ka sha kan rage, ɗauraye, ka san ɗauraye ko? In ka abin nan, kamar ka sha wani abin sha sai ka ɗauraye, to ɗaurayenta ƙarshen misk, ƙamshin turaren almiski yake yi. In gane? Wafi zalika, in ji Allah, yace a cikin wannan abu wanda mun ka faɗa na cewa za a yasqona min rahiqin makatumin khitamahu misk wannan abu da mun ka faɗa falyatanafisul mutanafisuna masu gogayya masu go abin nan abin nan eh tsera gwamatsu ka san gwamatsu ko to masu gwamatsu su yi gwamatsu su samu wannan shi ya cince mata mutun shi bida ba ka tara dukiya ba don haka duk buhuwan da ka tara don ka yi kuɗi aikin banza ne ba shi ya kamata ka yi ba wannan ya kamata ka bida yusqauna min rahiqin makhatum kaji akai dan kasuwa kaji akai mai boye abin nan abinci hetas kasayas don ka samu wannan rahama in ba haka nan ba to inna kitabal fujjar lafi sijjin baka hita ɗayan biyu ko kana cikin sijjin ko kana cikin abrar ka zaɓa makanka inda hake so ga wata aya Allah ke cewa da misali haza faliya amalil amiluna ko? Bidan irin wannan ya kamata duk mai aiki shi aiki don samunsa. Kada ka yi aiki don tara kuɗi kawai, a yi aiki don ka samu wannan abin nan, wannan babban rabo. Su Allah ya ba mu. Kwakwa ce, sai an kama ka buɗe da kanka, wani za juhu abin da an ka gama ta da shi wurin yi. min tasnim daga tasnim ne tara ko ko me sunan da ke saga ruwa banda tiyara eh joli eh to irin wannan juice din ka zo ba haka bane lahira ba haka bane shi ainun ne wato marmaro ne gulbi ne ga yanan in kana iya kai tasha bai karewa Allah ya ce sharabu bi hal muqarrabuna makusanta ga Allah suke sha daga waɗannan ruwa. Kaga ko muminai musulmi, lahira ba duk ba san bai muke ba ba bai guda muke ba, wasu sun yi wasu. To haka ko can an ka je lahira ɗin to za a kasa mutane kashe uku, kamar da Allah faɗa mana daga sotul waƙi'a wa kuntum azwajan salafa. Ko a lahira kun zan jinsi uku, ma'ana kashe uku, za a kasa kashe uku. Fa ashabul maimana. ma ashabul maimana akwai mutanen dama amin ani na so in kara gaba akwai akwai na tahi fa ashabul maimana ma ashabul maimana sannan Allah ya ce wa ashabul mash'ama asha Allah ka tsare mu ma ashabul mash'ama sannan ya ce wasabiquna sabiqu to nan ne sunan ne kaso ni wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun to sune waɗannan eh waɗanda as-sabiquna ga kowanne irin aikin alkhairi su a gaba suna suna tsirayya don haka mai mai awo yi kokari awon nan na haka zan cikin sabiquna as-sabiquna sabiquna lahira kada ka tauye ma'auni kada ka boye abinci don mutane an ga shiga cikin musiba ko abincin dabbobi baya halatta ka boye don shi tsada mai tsanani ta musiba ka fitar ba a hana ka saye ka ajiye ba don gaba ka saye wannan ba a hana ba amma da niyyar sai abu ya ɓaci wannan bai kamata a kyale ba hukuma ta yi magana mun gane ko to to waɗanda an mutanen ƙware masu yin awo daidai za su sha a cikin wannan rahiqin makatum kitamuhu misk amin to ci gaba innal ladzina ajramu إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Mm.
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
To, abinda zai zo nan Allah zai faɗi wasu abubuwa guda hudu, waɗanda galiban kafirai ko mutanen banza ke jefawa ga mutanen kwarai. Masu son azan na kwarai, to za ka iske sun zan suna da makiya daga kafirai da, da masu banna. Don haka, duk wanda ke son a yi awo na kwarai, to za ka iske shi abokin faɗa ne ga shi kuma son tawai ma'aunin. Gane ko, da zagi, da suka, da wane ne. Inda kake ganin, a wannan ƙasa ɗaya nake gana a ce akwai wanda zai so abinci sai matalaka da sauki daga wai an kungiya an iske shi wai ya bari in ba haka nan ba za a kai shi ƙara wurin yan sanda kuma wai a kai in ba in ba wannan ƙasa ta ba ina al'amari kai haka shi ya ji tausan ya sau ya sayar da riba kaɗan don mutane su wadata kuma wai a taru a kai shi ƙara fa a ce sai dai ya bari ina magana a ce imanin mutane duk ya heƙe ya zan haka Allah ya ce, Innan lazina ajaramu, haƙiƙa waɗannan da sun kayi ɓanna ajaramu sun kayi babban laifi, su ko kafirai ko masu tauye ma'auni ko masu wadan laifi ko wani iri. Kanu sun zamo minan lazina daga waɗanda sun kai minan lazina amanu, sun zamo ga waɗanda sun kai imani ya da hakuna suna dariya idan sun haga shi haiwawa ne shi bai ko sun hanyar samun kuɗi ba, ai business ne ba komai ba ne, ko ba ka suka cewa ba. In dai business ka yi ka tara kuɗi to shi kenan kana iya yin duk abin da ka gani na ɓanna. ya ji wai ga abin nan ga rediyo an kasa magana cike irin waɗannan mutane masu ɗauki wani a ba da kuɗi bayan an ba da kuɗi wai ai ƙidaya bai ba su cika ba wai shi na bugu nan wana wa mutanen nasiha ku ji tsoron Allah ba kamata ku saba alƙawari wai shi wani bai ɗauki mutum ba wato ƙasar nan sai ka rasa gane hankalin mutane inda yake kanu min allazina amanu yadhakun suna dariya ga wanda sun kai imani zaka sai ga shi duk aikin da yake yi tun da yana samun kuɗi ba lahi bane wannan wannan shine aibin ai capitalist kenan don shi zai gwada maka bi kuɗi ka tara ko wace hanya halacci babu haram shi gare su don haka nan da kai sata da kai ƙarya da kai yaudara da kai wane ne ba komai kuma kana iya yin komi in ka tara kuɗin an hakan ma ka ɗauki lauya ka ɗauki san san guda ashirin da biyar kana gida kana kwanan ka ana ma shari'a shekara talatin da biyar ba ƙare ba yau ya zaɓi lallahi wala ta kun lil ha'ini na hasima to bale ma sai mutum ya faɗa ma fa yayi laihin kuma ka je kariyarsa kuma gobe a gare ka ka aron ka shiga safon gaba sallah da qur'ani kana karatu me hake karatu ya ke karatu Allah ba mu ikon gyara to wannan shine halinsu na farko kullun dariya ga waɗanda a bayan Allah masu son a yi gaskiya to za ka san za abin dariya gare su ko cikin 'yan kasuwan mai sun ya kwatanta gaskiya za a gasa abin dariya ya ashe bai san bai san ciwon kuɗi ba ɗaya kenan na biyu wa idza marru bihim idan suka shude gare su waɗannan mabannatan masu awo wanda ba na kwarai ba idan mai waɗan ayi awon kwarai ya wuce ya tagama zuna kama zum dine bi wai mallami na wai wa'azi yake ya tagamazun suna izgili da kyamce da baki da zumɗe da ƙulle-ƙulle da kai ƙara ko'ina. Biyu kenan, wa'izan ƙalabu, idan sun ka juya ila ahalihim zuwa ga iyalinsu gida, in ƙalabu sai su juya fatihin suna masu alfahari taƙama an tara dukiya. A zo a zabe kuɗi ana lisai ana faɗa ma ɗiya da mata. Yau sashen gaɗe abin da na samu miliyan talatin riba yana jin wai shi ya wani abin ƙwarai. To me ranar su? inda za a sanya ka wata mai ranarsu gwamma ka ci naira miliyan guda riba ta kwarai da ka ci miliyan talatin irin wannan kuma imani shi zai gyara mutane in ba imani ba to ba bai zai gyara mutane ku bar tunanin cewa wai wani in ya zo zai gyara wani zai gyara babu wanda zai iya gyara ku bar cutar kanku ku bar yaudarar kanku tsarin ne a haka nan mugun tsarin in ba tun buke shi kun kai gaba ɗaya kun haka na adalci ba ku samu wani kwanciyar hankali sannan shi da zai zo ku ce ya gyara ma ai kuɗi zai ba suwa ku kawo shi ga wurin to kuma ya zo shi ma aiki ina bi ɗan kansila an ce sai na kawo miliyan nawa ake sayan fam na kansila to miliyan uku ina da miliyan uku min kai da kansila to me zan yi da shi ka ba da miliyan uku ka saifa na kansila ka dawo an bai aka albashin dubu ɗari uku ko ba haka ba kahin totaki kullum ake baka sannan za ka iske mutane garkaka kullum wanga ce ya haihu wanga ya ce mata ce tana asibiti wanga mi duk albashin in ka rabe shi ga mutane ba shi isa domin umarnin mukamin to ka sai mukamin kuma ka dawo ka yi aiki a haka matuka wannan tsarin ba canza shi an kai ba to wallahi yana da wuya a samu mutane masu son gaskiya ina suke ka kashe biliyan yoyi ka sai kujerar ka sannan kuma ka dawo ka yi wa da aka so bai yiwa wa idan kalabu idan sun ka juya ila ahalin zuwa ga iyalin su in kalabu fakihin su koma gida suna masu takama da murna ai suna suna bin nan ujubi su masu kuɗi ne iyalin su a biya umra a je a yo yawo da can a wuce dubai yan yare ta da ta arme ta zaɓo gadon da take so da kafiya tun da dubai hannan shi ɗaya aikin su na hudu wa izara auhum idan sun kaga su waɗannan masu banna sun haka mutanen kwarai qalu sai su ce inna haula ila dallun waɗannan ai wawaye ne wawaye ne tunda ba su biyar kowace hanyar su tara kuɗi sun tsaya ga halat wawa ne kadibi yanzu inda aka aka siyasa har ai ta gogoriyon ga mukamin da nika so in dai don aiki hake son kai me ruwanka da sai ka sai mukami ko ga inda hake so in ka zaɓi inda hake so kana nufin don kai aiki ta zaɓa eh ko kai hushi idan ba a baka ba ana gwamnati haka saboda an cire abu daga muhallinsa kamar da annabi ya faɗa matuƙar an ka'aza aiki ga wanda bai cancance shi ba to an tozartar da amana fantaziru sa'a ku jere alkiyama tana nan tafi a ɗauki aikin da ba naka ba a baka baka iya baka sani wanda za a yinsa ba to waɗannan ɗan sun kaga masu masu masu son gyara sai su ce inna ha'ula ila balun Allah ya ce wa ma'ursilu alaihim hafizin ba mu aiko su matsara gare su ba ku je ku yi naku ku bar su yi naku Allah ya ce fal yawma to a yau nan an suranta ma kamar an so alkiyama domin ta take mahiya duk inda Allah ya magana alkiyama za ka ga da siga ta madi ta abu ta zo ta magga ta kana kallo to fal yawma yau ranar alkiyaman nan allazina amanu waɗanda sun kai imani min al-kuffar daga kafirai masu suka su duniya yadhakuna su ma za su yi dariya za su rama don haka wanda ke dariyar wanda bai son a toye ma'auni shi ya toye da samu kuɗi kaya mai dariya shi ma lahira zai ma dariya tana cikin wuta shi kuma yana aljanna alal ara'iki yanzuruna suna bisa gadaje gingincire suna suna wa mabannata dariya wani ina abin da ka tara duniya ya bace min Allah ya ce har su wibal kufaru ma kanu ya fa'alun shi an san an saka maka firrai daga abin da sun ka zamo suna aikatawa na duniya duniya na izgili da masu son gyara da masu zumɗensu da masu gibarsu an saka ko ba a saka ba an saka wanda sun kai musu dariya can su ma ga suna ai musu dariya a lahira to Allah shi da mu sura ta kare sai sabo sura al-inshiqaq bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت
to wannan sura ana ce mata inshiqaq wato tsatsagewa ita ma tana cikin ah, sura mai nunawar alaman tashin alkiyama kamar sura ta gabace ta iza sama'un fatarat da guda da ta farko ah, iza shamsu kuwirat to ita ma na Allah ya ce iza sama'un shaqqat lokacin da sama ta tsatsage kun gane wato ta tsatsage saboda saukowar mala'iku kama wadda wacce ita ma za sama'un fatarat wato in sama ta tsatsage wa azinat li rabbiha ta yi saurare li rabbiha ga umarnin ubangijin ta ta yi abin nan wa hukat kuma ya ta cincimta ta yi saurare wato ma'ana lokacin da Allah ya ce mata ta tsage ta tsage idan sama'un shaqqat idan sama ta tsatsage wa aznat li rabbiha ta yi sauraren umarnin ubangijinta na cewa ta tsage wa huqqat kuma ta cinci mata din ta yi don haka ya ba ta umarni ta tsage kuma ta tsage wato ta yi da'a ga umarnin ubangijinta subhanahu wataala kuma wa huqqalaha ya cincimta gare ta an tudi'a ta yi da'a ga abin da ubangiji ya kore ta domin sauran halittu ba su saba ma Allah dabbobi rana wata tsuntsaye duk waɗannan ba su saba ma Allah kullum suna bisa ga umarnin Allah mutum ne dan adam da aljani shi ke saba wayi ya ki bari shi ke bari wannan sai mutum Allah ya ce to idan sama ta tsage wa idhal ardu muddat idan kuma ƙasa muddat mun kafshi mun ka miƙe ta wato wannan ƙasa kamar takure take ranar alkiyama za a buɗe ta ta yi faɗi domin ƙasa ta ɗaya har zuwa ta bakwai ce, to duk za a buɗe ta gaba ɗaya shi ne muddat an ka miƙe ta, kamar ka ɗauku shin hiɗa ka wannan bayan wannan wannan bayan wannan har so bakwai, ta ka miƙe ta yi ta yi hwaɗi, to haka za a wa ƙasa haka za a wa sama. In gane ko Allah ya sifanta mana aljanna cewa faɗin abin nan ko ardu has samawat o iddat lil muttaqin ita ma haka za a yi za a wa sama gurgudun hwaɗin sama da har zuwa ta bakwai a miƙe ta ita ce gidan aljanna ita kuma ƙasa wannan ita ma za a miƙe ta don saboda mutane su tsaya gare ta ayi ayi hisabi wato an shinhiɗa ta ta koma ƙa'an safsafan hili fallau la tara fiha wajen wala amta ba ha ganin rahi ba ha ganin tudu ba ha ganin gangare to bayan muke ƙasa Allah ya ce wa alqat ma fiha ta jefar da abin da a cikin ta duka duk abin da ke cikin ƙasa ya hito na matacce na duwatsu ne duka abin da ke cikin tarannan ya hita Allah ɗaya san iyakar ajiyar da cikin ƙasa ko ba haka ba yau wato duk ta hito rannan gaba ɗaya ba a rage komai kamar abin nan idza zulzilatil ardu zilzalaha karanta min eh awa yawa an hidda ƙasa mun hidda asqalaha nauyinta duk abin da ke cikin ƙasa na nauyi ya hito to haka ne wa takhallat kuma tayohinta ba komai a cikin tazan kwambar shi kenan Allah ya ce wa azina ta yi saurare ita ƙasa da rabbi haga ubangijinta na ta ta hidda abin da ke cikinta wa hukat kuma ya cincimta ɗin ta yi kuma ta yi mun gane to gashi nan ci gaba ya ayu halin
يا أيها الإنسان إنك سابح إلى ربك سبحا إنك سابح إلى ربك لا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
to Allah ya ce me ya kamata ya yi a to dan mahi yawan jinsin mutum haka yake idan yana son abu zai bade shi haukace ya mutse rikice haka zai bada al'amari bai tsaba tunani a ciki to duk wanda ya zan haka nan to zai wahala kansa ne yayi ta wahala saboda harkar duniya Allah ce fa mulaqihi kuma za ka gamu da shi za ka gamu da wa aikin nan da ka aikata haka wanda ke son duniya ko son wani abu haukace bai tsaya tunani duk abin da lauje ya yayo haki ne to shi ma haka nan lahira idan aka zo ba mu laƙi zai gamu duk inda an ka yayo duk ɗaina duk inda an ka jefa shi amin don zan cikin irin waɗannan masu komi abin nan bida ake yi fa mu laƙi za ka gamu da aikin nan naka ranar alkiyama wato ma'ana kenan za ka gamu sakamakon aikin illa da in zunubi don haka nan wurin yayayen ka tsaya sai kayi nazari ka gane domin in baka nazari wata nan zaka je yayaye ka kwaso maciji ka kwaso kunama ka kwaso don haka nan bari sai ka nasu Allah subhanahu wata'ala yace fa amma man utiya kitabahu to idan aka je lahira da irin wannan aiki na yaye yaye to za a kasa mutane kashi biyu wasu su tsira wanda ba su yi yayaye ba wanda ya yayaye shi kuma ga sakamakonsa duk za a faɗi Allah ce fa amma man utiya kitabahu amma wanda mun ka ba littafin sa ga hannun dama bi yaminihi da hannunsa na dama wa sawfa yuhasabu da sanu da samu hisabi hisaban yasiran hisabi mai sauki ashe kenan sai an bada takardu ga hannun dama ko ga hannun hawansa na aza a azabin awo ranar lahira malaman tauhidi na kiran wannan ardu ardu nau'i biyu ne akwai ardu na jama'a ardul khala'iq a gitta mutane ga ubangijinsu a gaban ubangiji suna tsaye mun gane sai a gwada mutum aiki ne a wuce sannan akwai wanda za a wa munakasha to wanda an kawo munakasha shi da wuya tsira ya halaka Allah ka tsare mu man nuqisha halaka da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda an kawa abin me munakasha da Hausa diddigi ko eh eh diddigi ko duniya abin nan ka amshi dan digirin ka tsara gaba zabi da aiki ko masters ko wani abu an kace sai ayi ma diddigi ko kwaf hadda yanka game da miyagun miyagun malamai maketata sai su ta wahalshe ka to bale ranar alkiyama Allah ka tsare mu. To, waɗanda an ka getta a ranar alkiyama, waɗanda an mutanen ƙwarai, to su za a ba su littafin su ga hannun dama, sai su wuce aljanna. Amma waɗanda sun ka hihita duniya da lahira, to su kan suna da haɗari. Innan lazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa dama annu bi hako haka take ko eh wallazin me ya ci kwanta والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آمين حقيقة وأن لا يرجون لقاءنا باحثون كموادم أقول أن أحكى نمتان الدنيا ko magana addini ba su ai ba su ma ai magana mutuwa ba su zuwa jana'iza ba su rakiya gawa makabarta don kasu mutu kuma duk ai ta ga masu mutun la yarjuna liqa'ana ba su haduwa da mu inji Allah mu kan muna son haɗuwa da Allah amma ba mu son mu mutu maza ba a son gamuwa da Allah waradu bil hayatid dunya su sun yarda da rayuwar duniya kurum dubbidarsu da kokarin su nan duniya ne kuma sun wadatu sun natsu su suna ganin mutukar ba duniya ka samu ba to shikenan kai ka tashi aiki don haka kowace irin hanya za su bi don su yi kuɗi don su tara su ji daɗi. Allah ce waɗannan daga ayoyinmu rabkananni ne, sun rabkana. Makoma waɗannan masu wannan aiki wutar jihannama in ji Allah. To Allah ka tsare mu. Kada a haukace ga bidan duniya. Ita duniya ba a ƙinta duka, kuma ba a ba ta aminci duka. Ba a ce kada ka biɗe ta ba, yi bidan duniya, amma ka yi ƙoƙari ka tsaya gurgudun tsaka. kada ta hana ma addini kada ta sanya ka mugunyawa hanya kada ta sanya ka ƙarya yaudara zamba kisisi da duk waɗannan kada ka yi kada ka yi diddigi kada ka yi tsegumi kada ka yi kwarmato don ka samu duniya ya gurgudun hali to wanda an kafa littafin sa ga hannun dama zai shiga aljanna kenan fa sofa yuhasabu hisaban yasira Allah ya ce wa yanqalibu sai ya juya ila ahlihi zuwa ga iyalinsa su waye iyalinsa a aljanna matansa da ƴaƴansa duk su ne iyalinsa kada kai fata ka shiga aljanna kai kadai matarka na waje ko diyanka na waje so ne zuri'a ɗayya ba kowa na roƙon ya samu zuri'a ɗayya ba tun da da bidan arme za ka fara bidan zuri'a ɗayya ba mahi yawan samarin yanzu da waya ku samu zuri'a ɗayya ba saboda mahi yawa ku ce kuke bi wajen arme inda ake arme ga waya kaga hoto kaga hoto ga waya shikenan sai ce wai na ga ina son abin bida da yawa ta a ga waya na gane ta ina magana ne kabiri da yadda tijo mai mutunci mai addini mai kware kuwa fasfar bi za ta dini ta ribat ya dafa duk wanda ta arma ba don addini ba to abinda ta armata ta armata don ne zai lalace zai fade in don kyau na za ta tsufa kai ya arme don kyau to sai ya koma da na sani don sai ka ga wata hita kyawu kuma iya kyakkyawun nan haihuwa guda sai ka iske nonon ta haka ka tattara wayan kalabu ila ahali sai ya koma zuwa ga iyalinsa masururan yana mai horin ciki gane bayan an bashi littafi ga hannun dama sai ya koma ga iyalinsa cikin aljanna da 'ya'yansa da matansa a cikin aljanna suna ta hira masaruran yana mai farin ciki kaga ma kahin kahin ya shiga aljanna ya iska iyalinsa da abokansa zai farawa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya bayan an bashi littafin sa da hannun dama yace ma abokansa nan duniya ha umqra'u kitabiya amshi littafi na karanta ka gani kana jin dadi ka gwada ma abokinka ha umqra'u kitabiya karanta littafi na ka gani inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar da zan samu hisabi mai sauki in shigewa ta aljanna shikenan amin sai guda ko Allah ya ce wa huwa fi ishatin radiya yana cikin rayuwa mai yardadda ta ubangiji to amma kishi ya safa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laita ni lam'uta kitabiya kai co da ma ba abin littafin gaba ya ji ba duk ya ga abin nan f9 ko a empas ne da dama filat ya faɗi ke lam'uta kitabiya ko dai lam'uta kitabiya kai co da ba a ba da littafin gaba ko kuma ya ɓoye baya in ya ga abokinsa ce ni ban samu na littafi ba alhali ga shi ya ɓoye Allah ka tsaya ga mugun abu to nan mutum zai koma da iyalinsa cikin aljanna yana jin daɗi don haka ka yi ƙoƙari ka shiga cikin wannan wa amma man utiya kitabahu wara a zahiri
ويصلى سعيرا إنه كان أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا وأما من أوتي الكتاب وأما أن أنك بالتاه ne wara a zaharihi a bayan bansa domin hannunsa na dama magalul ne an an kokumce shi don haka bai iya amsa da hannun dama sai dai da hannun hauni ko kuma wata da abin na fasara da cewa za a sanya hannu a cikin jikinsa a hude kai baya a bashi Allah ka tsare mu wannan an ka ba littafin sawara a zaharihi bayan bansa fa sofa da sa'is la sa'ira zai koru da wata jahannama wannan kururu don mai sauki ce take zan sabura mai sauki ce sai ya shiga wata zai gane babbar sabur haza kitabuna yantiku bil haqq alaikum bil haqq haka Allah wannan masurura a cikin iyalinsa mai farin ciki ne wato shi bai tunanin komi illa ya sanya ma iyalinsa farin ciki ta kowace hanya don haka na yana ya kashe kowa don ya samu kuɗi ya zo gida ne da shi da iyali ne a yi shagali to ga yadda shagali ya kai ka kuma abin da an musiba abin ha in kana da tun da su ba sani ba don haka nan kada ka zan ka ce kai ko yaushe tunanin ka jin daɗin duniya talatin da biyar don ya hau kuce game da kuɗi ya ga da dama dama ta ana mai uzuri in takara ce suna in kwangila ce suna ku ba 'yan samarin ga kwangiloli yahi a taimake su su yi arme me umarni ka taimake mai shekara saba'in da biyar me ya fi mazami shi illa ka ba shi 'yan buhuhuwa shi ta ce hashi mutu a to me shi ka jira watan mi wato ya zauna a nan cikin duniya cikin danginsa da iyansu bai komi illa masarura sai jin daɗi kurum kuma kaga akwai inda zama zai cewa ma a gana an nima aliya shi wancan ne shi ne wanda ake ba hannunsa da wara a zahari ko yawwa lambuta kitabiya ina ne karanta min amma ma'utar kitabu bi shamalihi ya laita ni lambuta kitabiya walam adada ma hisabiya ya laita ni ma nan da komi ba halaka anni sultana duk ƙarhi na da kulli kulli na da tsoron da ake min duniya nan bai min rana ba lahira bai ma rana bai tunawa aikin sake nuna maka cewa bai yarda lahira ba ba lisanul maqal lisanul hal nashi to gashi ya dawo innahu zanna allan yahur Allah ya ce a bala inna rabbahu haqiqa ubangijin sa kana bihi basiran mai gani ne gare shi duk abin da yake aikatawa Allah yana kallo ya sani ya kyale shi ne sai lokacin yayi dan adam wanda ke mutuwa shike gaugawa Allah baya gaugawa ko mitar da zaka iske shi zaka zo to me gaugawa kai da ke mutuwa kai ka gaugawa a wani abu don wani wanda baka so wani abu ya samu ka huce hushinka ko don kaka mutu baka gani ba to Allah bai mutuwa yana nan hayyun ne la yamut bala ina rabbahu kana bihi basira fala uqsim فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق kama lahu فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم
illa allazi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون
Allah ce fala uqsimu ba sai na rantsuwa ba ko kuma ga wata fasarar mallamai ina rantsuwa bi shafaq da shafaqi shine jan da ke jan rana bayan faduwar rana magriba zuwa isha shine shafaq to Allah ya ce ina rantsuwa da wannan jan wallahi ina rantsuwa da dare ina rantsuwa da dare wa ma wasaka da abin da daren ya tattara a cikin sa ina rantsuwa da shi wal qamar ina rantsuwa da wata izzat ta saka lokacin da ya cika wata na cika tun da 13 14 15 16 to wannan cikon da watan yayi Allah yana rantsuwa da wannan lokaci Allah ya ce ina rantsuwa da waɗannan abubuwa illa tarkabunna tabaqan an tabaq wallahi sai kun taka hali wani hali bayan hali ai ma'ana halan ba'da halin wannan hali bayan wani hali kamar da Abdullahi ibn Abbas ya fassara ba hali bayan hali yakan dauki ma'anoni da yawa kowane dan adam zai shiga wani hali ya wuce wannan halin in na halitta ne daga digon mani ya zan saren jini ya zan tsoka a haihe shi ko ba haka ba haihuwar nan kuma ba gaba ɗaya zai girma ba ya sha- a shayar da shi nono a kai ga yaye shi ya iya rairahe ya iya zama ya iya wane ne ga arzikin ma haka nan ya samu yau ya rasa gobe ko kuma waɗannan su zan talakawa waɗannan su zan masu arziki shine tabakan ko zan hali guda ba jaraba ce ta ubangiji don da Allah ya yi mutane su zan hali guda da nizam bai bai shawa a ce kowa ya zan mawadaci tsari na kyau la yasjuduna ba su yin sujuda ba su yin shaduda ba su dawowa daga banne da suke yi an karanta an karanta an yi wa'azi an yi shiu don me ba su dawowa Allah ce amma duk da haka balil lazina kafaru yukazzibun wadanda aka rai sai dai su karyata ana karantawa suna karyatawa wallahu a'lam bima yu'un Allah ya san abin da suke boyewa duk cikin zukatan su Allah ya sani fa bashirhum kai musu bushara bi azabin da azaba alimin mai radadi duk wanda ake karanta mu Qur'ani yana gudu kaza ba kyau yana kokarin yi abu kaza ba daidai ba yana kokarin yi to kamar bushara da azaba mai radadi wannan bushara da abin kwarai ake yanta amma aka ce a mutum bushara da azaba yacewa ce illallazi na amanu sai waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aikin kwarai su kallahum ajrun suna da lada ghairu mamnun wadda ba ta yankewa ko kuma ghairu mamnun wadda ba a musu rowa za a ba su aljanna wadda ba a rowa a ciki duniya adda rowa in kana da abin ka ka boye baka ba wanda don kai ya kare to lahira babu rowa aljanna babu rowa komai available kindim kowa na da nashi to Allah to matasa Allah ya biya bukata sai mu kwana a wannan sura sai sai gobe kuma insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi gafarta muna shi biya bukatun mu samari ga shi kun cika masallaci kuna yake kafi Allah ya biya bukatun ku duka Allah ya biya bukatun ku Allah ya biya bukatun ku kuma Allah ya biya namu Allah ta ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ya ba mu dama